kansa din shi ne kansa ya tashi amma in yake ɗana ibrahim sai a ɗauka wani ne can da bai ne so ya haka ya tashi ba shi ne ba haka nan kuma idan su biyu ne suka tashi ya kawo sunansu musamman ya ce ɗana ibrahim ya umaru sai a ɗauka waɗansu ne can daban ba shi a ciki amma in ya ce kumna kumna ka gano da su ne suka tashi har da shi a ciki kenan a to ya zama haka ne sai a kawo to haka ma a qur'ani kuma duk yake zuwa haka yake zuwa inda yake za a kawo lamirin hidaba shi ya dace sai a ga an kawo lamirin hidaba sai dai a qur'ani so da yawa don girmamawa inda yake lamiri ya koma ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sai a ga an kawo shi da sigar jami shi yasa akan ce shi irin wannan siga ta kan zo lil mu'azzimi nafsahu da mai girmama kansa sai a ga fara rabna ala azanihi summa ba'athnahu nahnu naqussu alayka wa rabatna ala qulubihim wa kazalika ba'athnahu wa kazalika a'farna alaihim da aka ta kawowa da na na na nahnu ne wannan girmamawa ne ba wai don takasiri ba to a haka nan kuma akan kawo kuma nau'i na biyu shi ne na muhaɗabi shi ma dai mutakallimi ne da an an ce takallimi ya hada da lamirin mutakallimi ya hada kuma da lamirin muhaɗabi ka ce kunta kana da in kana nufin wanda kake magana da shi ne ya tashi ya kuka ce za ka kawo sunansa idan shi wanda kake magana da shi masanin sunansa umaru ka ce kama umaru ko ka ce ja a umaru to ka ce ita in dai da shi ne kake ai ya fi gashi a qur'ani ma don haka sun ma ita gashi a kisoshin annabi musa sun ma ita ala kadar ya musa wasan a kuka nuna su in karanta bi a yahu ka bi ayati to duk haka aikata kawo lamirin na muhadabi duk aka ta kawo da mirin na wanda yake muhaɗari to sai kuma gaibe sai kuma gaiba da mirin gaiba wanda shi ne na uku inda yake wanda ake magana a kan nasa baya nan to sai a kawo da mirin gaiba shani wanda yake maɗaukaki wanda yake maɗaukaki shi ne ne na muhaɗari guda nawa ne na rafa guda nawa ne da wanda yake mutasili da wanda yake mutasili kaga umta umti umtuma umtum umtum umtunna umta umti umtuma umtum umtunna wannan guda biyar din na rafa ne mutasili dalili ne na muhadabi na rafa wanda yake mutasili akwai kuma anta anti antuma antum antumna ya rafa wanda yake munfasili kenan na muhadari shi yasa lamirin muhadari na rafa guda goma ne na nasarar ma kuma guda goma ne raraba ka raraba ki raraba kuma raraba kuma raraba kunna akwai kuma iyahu iyaka iyaki iyakuma iyakun iyakunna shi yasa guda goma ne shi kuma na nasabar na jarra kuwa guda nawa ne marra duka biki dukuma dukun dukunna guda biyar ne shi yasa akwai ishirin da biyar na muhadari na ga'ibi ma kuma ishirin da biyar na mutakallimu shi ne guda goma su ne suka haɗu suka zama lamirai gaba ɗaya guda sittin ne to
ومسيحه أيهان كان عند أولا مسيحه تارة تعظيما أو تهجيرا وتنبيها تصفيحات أمنا أسيرا وسيده بكل سؤال شروطه
الألمية idan kuwa aka yi ta'arifi ta fuska kawo shi abin da yake ma'arfa aka kawo shi alami alami an san matsayinsa matsayi na biyu ne ko ko matsayi na uku a babin ta'arifi lamiri shi ke gaba da alami bayan lamiri sai alami alami shi ne duk wani suna da zai ayyana abin ambato ismin yu'ayyinul musamma mudlaqa alamuhu kaza afarin wa khirlika inda ibn malik yake fada ismin yu'ayyinul musamma suna da zai ayyana abin ambato mutlaƙan abin ambatan na mutum ne ko ba mai mutum ba mai rai ne ko ba mai rai ba alamuhu shi ake kira alami in ce insanu kawai insanu alami ne ko ba alami ne ba alami ba ne tun da duk mutum insani ne duk mutum insani ne ko aka ce balado gari ko madinatun babban gari to wannan ba alami ba ne amma ana cewa zaidu ko aka ce ibrahimu ya zama alami saboda shi kadai wanda ake kira da wannan sunan shi ne abin ambato da haka ba ya ka ga kowa ka kira shi zaidu ba amma ka ga kowa in dai mutum ne ka ce masa insani haka nan in aka faɗi gari aka ce basara ko aka ce alkufatu to gari ɗaya ne eh ba kowane gari za ka je ka ce yau ka zo kufa ba gari ɗaya ne ba kowane gari za ka je ka ce basara ka zo basara ba to to akan yi ta'arifi da alami ya ka ta'arifi da alami ya kai ya hasula saboda shi abin da ake magana a kansa ya fara tabbata a zukatan wanda suka ji maganar awwalan tun da farko tun da farko ba sai an tsaya tantawa ba ba sai an tsaya tantawa ba kana son ka kawo sunan wani wanda yake yana da suna kana son kai magana a kansa ka kira sunan nasa ya fi gaggawa fahimta wajen shi wanda kake magana da shi inda wanda yake ya san shi ya fi tsaya ba da labari wanda yake zaune fa a gida a gida kaza yake kaza mai fita kaza mai kaza duk wannan ai ka tsaya tsawaitawa amma kana faɗar sunansa kai tsaye sai zamo an gane ya kake nufi shi yasa ana yin ta'arifi da alamin yanki don ya tabbata a zukatan wanda ake suka ji magana a walan da farko haka yake haka yake zuwa yana zuwa haka ne don ya tabbata ya fi ni kai ya hasula ina zuwa a matsayin alamin yanki don ya tabbata ya fi alfanu sani a kankula a hankulan masu jin sa a walan da farko to gobe isharatin a can can karatun mu na balaga waɗanne dalilai ne aka faɗa don kawo musnadu ilaihi alami alami ya tumfani hukun sahari kaga cewa aka yi damar nan taƙaitawa au kasili ta azini a yi hukun sahari ko nufin girmamawa ko nufin wulaƙantawa to haka dai abin yake tafiya akan kawo alamin don nufin girmamawa akan kawo shi kuma don nufin wulakantawa kamar tabbata da abiyu lahadin a nan kaga an kawo ne don wulakantawa gare shi an kawo shi alami don wulakantawa gare shi to yabi isharatu ya isharatin isharatin da gaira ai yankan alami ya tun aka ce ko shi ne wannan adafi ne a kansa sai dai an shafe harafin adafin ne ya isharatin idan aka yi da ishara kuwa idan aka yi ta'arifi abinda ake magana a kansa ta fuskar ishara wanda anan dai duk magana tana daukar umumi ya fi umumi daga can da muka karanta a balaga saboda a balagar da farko cewa dai aka yi ana magana akan musnadin ilaihi to amma a nan ya nuna cewa maganar nan ba wai ta ke danta da musnadin ilaihi ba ko da ba musnadin ilaihi ba yakan zo an yi ta'arifinsa da ishara don girmamawa aka yi haka don nufin girmamawa ina misali kamar zalikal kitab la da fihi alif lam zalika alkitab to wannan da aka kawo zalika ishara aka yi ta'arifi da ishara don nuna girmamawa ne to in dai ana neman abin da ake kira littafi to qur'ani ko ko ta ina ya isa littafi ya isa littafi cikakken littafi larai da fihi ba ko kwanto a cikinsa to hakan nan kuma akan kawo abin da ake magana a kansa ya zamo a ishara idan ana nufin wulaƙantawa kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haka yake a cikin qur'ani daga kafirai a hadha allazi yazkuru alihatakum a hadha allazi yazkuru alihatakum yanzu hannu suna nuni zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama suna masu wulaƙantawa a suka amfani da sunan ishara ko a hajjar lazi da asallahu rasula a hajjar lazi da asallahu rasula
kwanani haka haka nan don faɗakarwa don faɗakarwa a cewa tofa magana fada ake a dawo a gani kamar yadda misalin a ubangiji ya kaito mana daga matar azizu misira cewa qalat fa zali kullum mazulun tunna ne fihi to kun ga wannan fa shine da kuke tayi da ni akan cewa ya za a yi a ce bawa bawa na ne zan dawo ina mai matsanancin sansa fa zali kullum mazulun tunna ne fihi tambihi ne tana faɗakar da su cewa su gane fa sun yi babban kuskure sun yi babban kuskure a wato eh, sun sun yi magana ne akan abin da ba su sani ba ba su sani ba ba su gan shi ba ne shi ya sa har suke ganin ita da ta haɗa sansa kamar rashin kamewa ne to ko raunin zuciya to in hakan nan kuma akan kawo wa akan kawo wanda ake magana a kansa ta fuskar alami an ta fuskar isara ta fuskar isara don a nuna cewa ya cancanci abin da aka faɗa masa kamar misali ila'ika alahudan min rabbi kai su waɗanda suke da sufofin nan da aka ambata sun cancanci a ce suna kan shirya ne daga ubangiji الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك ما سوى الصوفل على هدى sun cancanci a ce suna kan shari'a daga ubangiji kawo ishara a nan don nuna cancanta ne don nuna cancantar shi wanda ake nuna zuwa gare shi a ce ya santu da wannan sufa to بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. wasu idan aka kawo mausuli kuwa abin da ke sa a kawo mausuli ne kore ta kare hisrihi saboda ba a san a bayyana da sunan shi wanda ake maganar a kansa saboda ta yi abin da ya ba abu ne mai kyau ba kada a faɗi sunansa a ta ganinsa da haka to kuma so da yawa a tsarin ƙur'ani ba ana magana a kan mutum shi kansa don ya yi mummunan aiki a'a manufa babba shi ne mutane su kiyayi wannan mummunan aikin ba wai cewa nan ne a aki wannan mutumin ba aki wannan aikin to shi yasa sai a kawo masu ina misali kamar faɗin ubangiji والذي قال لوالديه أف لكما أتئدانني أن أخرج وقد خلت القلوب من قبل إذن جنس بعدين ba a kawo shi mutumin an faɗi sunansa ba sai dai an faɗi aikin nasa an kawo masuli ne aka kawo silar wadda ta ƙunshi aikin nasa shi ne ƙala ni walidai ya wakil lakuma to wannan an rufe shi ne ya kawo masuli ne don a rufe shi don a fara shi haka nan kuma wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba shi ma ka ce allati huwa fi baitiha allati huwa fi baitiha ba a faɗi sunanta ba eh ta inda sunanta ma za a faɗa magana ba za ta yi tsawo haka ba to amma sai aka kawo haka inda magana ta yi tsawo saboda ne saboda ana so a kaya ta ka a faɗe ta a ta ganin ta da wannan laifin a ga dai nunin aikin a ga nunin laifin nata amma ba wai ita a ta dubanta da laifin kawai ba to ko kuma don ana nufin umumi akan kawo mausuli don ana nufin umumi kamar innan lalzina ya takabiruna an ibadati ta yadkhuluna jahannama dafirin to ne aka kawo allazina mausuli dan ana nufin ilimi duk wani mai girman kai daga bautar Allah duk wanda yake girman kai a wajen bautar Allah to ya san masa wuta Eh, ya shi ya sa a tsaya a bauta wa Allah a tsaya a ta bautar Allah haka wurare da yawa ana kawo irin wannan mausuli dan ana nufin ilimi kamar inna allazina qalu rabbuna Allah summa taqamu tatanazzalu alaihim al-mala'ikatu inna allazina qalu rabbuna Allah summa taqamu fala khawfun alaihim إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أتكاو موصولي أنا دك دك أنا نفهم أمومي لا أنا نفهم أمومي
وهو إنسان يسمى haka nan don takaita magana akan kawo kuma mausuli a waɗansu wuraren don kawo mausuli ya fi takaitawa wato so da yawa akan kawo shi haka ko kuma ya fi faɗakarwa a kan nunin aiki to duk ana kawo haka kamar yadda su Allah zina kawai shu'aiban ka Allah ne ga fiha Allah zina kawai shu'aiban ka nuhumul khasirina to
وألف اسم ربي to alkuwa ana kawo ana ta'arifi da ita don a nuna istijiraki ana yin ta'arifi da al don a nuna istijiraki kamar inna linsana na fi husir to al din annan ta yi linsana insana din ta istijiraki ce ko wahu duka linsanu ra'ifa al din annan ta istijiraki ce takan zo kuma don ta'arifi don ta'arifi a kamar kama arsalna ila fir'auna rasula fa sai fir'aunu rasula to wannan rasula din da aka kawo da an don ta'arifi ne don daman an gabatar da rasulan din wanda yake kira shi yasa yanzu za a dawo da shi ya zama ma'arfa tun da an faɗe shi a baya
يراك بالاتصال to sai kuma dalilan da suka sa a kawo magana a yi ta'arifinsa ta fuska ihitisa a irafa ta fuska a rafa shi da ma'arifa to haka rafa ne tisari dan ihtisari dan rafawar ta fi eh, takaitawa to a sannan sai a rafa eh, sai a rafa a wanda daman shi ne asali a cikin irafa ka ce gulamu zaidin ya fi daga ka ce gulamu al-gulamu lazi huwa li zaidin a ce gulamu zaidin ya fi kai tsaye an takaita magana
لا تشتري ko kuma ɗaukakawa aka yi irafa kuma don ɗaukakawa kamar ya ibadi la haukun alaikumul yawma ya ibadi la haukun alaikumul yawma irin ya to ibadi a nan da aka rafa don ɗaukakawa ne a ce Allah ya yi kiranka ya ce kai bawansa ne nasa ne an yi ɗaukakawa ce babba a gare ka to nan tarihi da masu ne ne wasu latin min jahal wa ta'zir li sha'ni ko wal ima'i wa tafhim صليت الساري أو قصد تأذينه صليت الساري تجايرا a wani lokacin kuma ana yin ta'arifi da alko da irafa don a nuna umumi haka yi ta'arifi da irafa don a nuna umumi to a to sunaye guda biyu inda yake sun zo ga wannan ga wannan baya ofinta daga hali hudu ko dai ya zama da sunan na farko da na biyu duk ma'arfa ne sunaye guda biyu wanda yake iri ɗaya ne suka zo a waje to ta iya zama dukkanin su ma'arfa ne ta iya zama dukkanin su ma'arfa ne ta iya zama dukkanin su nikira ne ta iya zama na farko ma'arfa na biyu nikira ta iya zama na biyu na farkon na kira ne na biyun ma'arfa to ne ya zama dukkanin su ma'arifa ne sunaye guda biyu suna ne iri ɗaya ya zo guda biyu a waje a cikin ƙur'ani aka ga kuma duk ma'arifa ne da na farkon da na biyu duk sun samu ta'arifi ya takarrara wal mu'arrafani sunaye da suke ma'arifa takarrara da yake maimaita suka yi an faɗa aka sake maimaitawa ga shi kuma duk ma'arfa ne to a irin nan wajen al'awwalu na farkon ainus sani shi ne na biyu ainin na biyun da ina misali ko a suratul fatiha ga shi ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim anan an maimaita siratu kuma ga shi duk ma'arfa na farko dai ayyuka a rufinsa ta sa masa al mu'arafi ne sare da lamu ta'arif na biyu kuma an yi ta'arifin sa sare da an rafa shi ga ma'arifa an rafa shi ga mawsuli shi yasa shi ma ya samu ta'arifi kenan to a yanzu wannan siratal lazina an amta alaihim din shine dai siratal mustaqim ba wani ne daban ba abu ɗaya ne inda duk aka ga suna guda biyu sun zo a jere iri ɗaya kuma dukkanin su na rufa sai a ce na farkon shi ne na biyu na biyu shi ne na farkon haka nan ma idan ya zama na biyu shi ne na arfa na farkon na kira to shi ma sai a ce wannan lamun ahadiyya ce alɗin ahadiyya ce tarifin da aka yi na ahadu ne ke zikin kamar arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula to na farkon rasulan ne kira ne na biyun ko an rasula fa sa fir'aunin rasula na biyun ma'arfa ne to shi ma dai wannan an rasula din ne al shi ne wancan din rasulan wanda yake kira da ana magana ne a kan annabi musa da farko da yake ambatarsa bai gabata ba sai aka kawo shi mikira dama haka tsarin larabci yake amma da yake a nado za a aka kawo tun da da farko an ambace shi sai aka yi ta'arifin sa wannan alɗin a hadiyya ce to da idan ya zama na farko ko shi ne ma'arifa ne da ya kuma nufira to a tsalle na akwai dalilai da za su nuna cewa na biyu shi ne na farko shi ke nan sai a ɗauka haka sai a ɗauka kan cewa a shi ne na ɗiɗɗe ne amma idan zama ba ta ƙarina da za ta ayyana cewa shi na biyu shi ne na farkon to wannan sai ba za ka hukunci da cewa na biyu shi ne na farko ba inda yake na farkon shi ne ma'arifa na biyu kuwa ya zama na kira ne to a sannan sai a tsaya a bincike karina in karina ta nuna cewa jirgin wannan din da ake nufi to sai a dauka in kuma sai a dauka musu haka in ko karine sun nuna ba haka ake nufin ba ba garin da suka nuna cewa shi ne farkon ne aka sake kawo shi a matsayin mikira to sai a dauka cewa wannan wanda yake mikiran daban da wancan wanda yake ma'arifa to tagayara sun rikita su sunayen suna jikinta a ma'ana munakarai ne idan ya zama dukkanin su kira ne aka maimaita suna iri ɗaya a waje biyu amma zama dukkanin su kira ne to sai a ɗauka cewa na farkon ba shi ne na biyun ba wato tagayara ma'ana suna sun jirke ta a ma'ana za a ɗauke su cewa ba ɗaya ba ne munakkarai halin kasancewar su na kira idan wani da na farkon da na biyu duk na kira ne to wannan sai a ce kowanne abin da yake nufi daban ina misali fa usuruhu wannan rayuwa bayan da za a yi rinjayi sauki biyu saboda a suratul sharhi da aka kawo fa inna ma al-usri yusra al-usri da me aka kawo da alko ya zama ma'arifa aka sake cewa inna ma al-usri yusra a shi ma dai ma'arifa to an ce idan dai dukkanin su ma'arifa ne ai na farkon shi ne na biyu a shi usri din guda ɗaya ne yusuf fa da farko an kawo ta mikira yusuran aka sake maimaita ta mikira aka ce yusuran to mikira ko ita maimaita ta farkon ba ita ce ta biyu ba shi yasa ashe shi yusurin guda biyu ne yusurin ko guda ɗaya to ya za a yi ko a ce ɗaya rigayi biyu لا تحاسب بواحد أهل بيت فرعي فليغلبان قوية yo ai ko masu rauni ne guda biyu suka taro wa kakkarfa daya ai karshenta sai sun gabaye su za su za su gama da shi yo ko da raunana ne biyu suka taro wa mai karfi daya eh wannan ya kama hannun wannan ya kama kafar ya zai eh ai sai sun ga ya ya kai kasa sai sun ga sai sun kai shi kasa to a shi ya sa da Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fada musulmi ku minna ku farin ciki ku sani duk wani tsanani da kuka gani to za ku ga bayansa saboda nan ya gane ba usurun yusuraini wahala guda ɗaya bayan da za ta yi ta rinjaye sauƙaƙawa har guda biyu sauƙin nan guda biyu ne yusuran yusuran usuru ko guda ɗaya ne الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم wannan ka'ida a cikin ifradi da kuma jam'i da kan zuwa qur'ani akwai wasu kalmomi a qur'ani sai a ga duk sanda za a faɗa ma jam'i ake kawa akwai wasu duk sanda za a faɗa mafradi ake kawa akwai wasu akan faɗe su mafradi akan faɗe su jam'i to ya ka'idar abin take ya ka'idar wannan tsarin take to shine za a yi bayani a wannan fasali abin da ya sa ƙur'ani inda aka faɗi sanna akan kawo jami'i ba kasafai za ka ga samawa ƙur'ani mufradi ba akwai mufradin amma dai bai cika yawa ba jami'in shi ya fi yawa akwai misalin mufradin su mastawa ila sama'i amma dai mufradin a kawo shi mufradi a ce samawatu ya fi yawa a ƙur'ani to abin da yasa samawatu akan kawo su jam'i bainal aure amma aure su ba a kawo su jam'i ba tare ko da cewa an ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna Allah shi ya halicci sammai bakwai kasan ma kamar su ta me yasa su kasai ba a kawo su jam'i sai a ce aure aure ba a cewa araruna ba a kawo jam'i saboda jam'in ƙasar ya yi nauyi araruna ya yi nauyi shi yasa samawatu ko jam'in yana da sauƙin faɗa shi yasa ita ƙasar aka kyale ta aka batta mufrad a kuma ita sama wato darajoji ne darajoji ne daban-daban shi yasa duban wannan darajojin shi yasa aka yi jam'inta ba kamar na ƙasa ba ba kamar ƙasa ba a ita sama darajoji ne daban-daban shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabin da ya gani a saman farko ba shi ya gani a sama ta biyu ba ba shi ba wanda ya gani a sama ta biyu ya gani a sama ta uku ba to a haka kuma inda aka faɗi kalmar nuru a ƙur'ani mufrada ake faɗarta ba a kawo ta jami'i ba inda yake an kawo jami'in nuru a ƙur'ani sai dai a kawo shi mufradi Allah wali na zina amanu ya kurdu min zulumati ila nur kadan zala Allah ne kun zikira wato ne hujjar da zina amanu wa misalatu min zulumati ila nuri ba duk nuri dai ake fada ba a cewa anwari ko a kawo wani jami'in daga jam'o'in nuru nuri din nan guda ɗaya shi ake kawowa haka nan amma zulmatu ita kuma sai a kawo jami'i zulumati zulumati zulumati wasa haka nan kuma hanyar gaskiya ita ma guda ɗaya ce a ƙur'ani sabilu kawai ake faɗa ko siraɗu ko ɗariƙo mufradi tare da cewa zulmatu dan ne ake kawowa fi- farke da kuma hanyoyin ko firki jama'u da yawa wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wance farkin wato ta farkunan da suke raba bawa da Allah ta farkunan rarraba daga Allah to wannan su subuli ne amma shi yasa ake kawo su jami'i amma sabili na gaskiya hanya ta gaskiya shi guda hanyar gaskiya guda ɗaya ce shi yasa sabili ake faɗa eh sabilu ba inda za a ga an kawo shi jami'i sai dai a faɗe shi sabilu ko siradu ko ɗariku ko ɗariƙati duk sai dai a kawo shi mufradi amma shi na ɓatar sai a kawo cewa a, ɗara'ika kuma ɗara'ika gidada ko a kawo a, sab- subula subula wala tattabi'u subula fa tafarraqa bikum an sabili a, to duk saboda cewa shi ɓatar iri iri ne ita ko gaskiya ai ɗaya ce gaskiya guda ɗaya ce ɓata ko iri iri ne daban-daban Eh. eh, eh. to للصديق جائي لقلة السبيل لا الشفعاء abin da ya sa kuma a ƙur'ani inda da aka kawo magana aljanna akan kawo jami'i amma in wuta ce sai a kawo mufradi a ƙur'ani sai za ka fi jannatin آه، في جنات النعيم خالدين فيها akan kawo jannati amma wuta narin jahili wuta kawai guda daya ake fada to me yasa ita aljanna ake kawo jam'i wuta ko a kawo mufrada domin a wato ita duniya madda ta ɗaya ne ita halittar ƙasa ba kamar halittar sama ba haka nan kuma ita wuta da akan kawo ta mufrada saboda ɗaya ce dai asalinta guda ɗaya ce wutar azabar nau'in azabar da take cikin kowace ce yake ta fifita amma dai asalin dai wuta ce ita ko aljanna wanda yake cikin wata aljanna ma idan da za a kai shi wadda take kasa da ita sai ya ga kamar ma ai wannan ba aljanna ba ce sai ya ga kamar ba aljanna ba ce shi yasa ita daban-daban ce kenan Mhm. me yasa akan kawo sam'in mufradi basaru ko basaru ko a kawo shi jami'i ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أكت وعلى سمعهم بأت وعلى أسماء با با إلا قرآن أكتاو أسماء سيد سمع أولئك الذين بدأ الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى قلوبهم الغافل ba za ka ga an kawo jam'in asma'u ba mufradi duk inda ya zuwa ƙur'ani haka yake zuwa sam'u kawai basaru ko shi arsaru arsaru akan fada to me yasa haka abin da yasa saboda suna masdari ya rinjaya a na farkon shi sam'u asali masdari ne ana cewa sami'a sam'a shi ko basaru ba masdari ne ba suna ne suna ne a tun asali ba masdari ne ba shi ko sani asalinsa masdari ne amma ya zama ana ambace da shi to ƙa'idar larabci ko duk inda yake aka kawo masdari aka yi suna da shi to ba za a yi tasmiyarsa ko jam'insa ba wannan haka ƙa'idar take shi ya sa mutum wasu kalmomin ake ganin da haka ake amfani da su da halin jam'i da halin ifradi duk sai a yi amfani da su kamar yadda su gini kamar ce رجلان جنوب رجل جنوب رجال جنوب باء جمع جنوب تو آه بس بيت جائي أكنا كما wato a cikin suratul ah, suratul shu'ara za ka kawo maganar abinda 'yan wuta za su faɗa a cikin wuta sai aka kawo cewa fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim shi shafi'ina sai aka kawo jami'i ba kawo mufradi ba amma sadiqi sai aka kawo shi mufradi to me yasa domin samun wanda yake ya cancanci a kira shi sadiku yana da wuya wanda yake ya kai aboki da za a kiransa sadiku samun sa da wuya shi yasa wasu ma suka ce ai yana cikin abu uku da babu su a duniya faɗa ake alhullu a- alhullu والبول والأنقاء ثالثها أسماء أشياء لم توجد ولم تكن ai hillu wanda shi ne sadiku da guru fatalwa da alka'u gaggafa wanda yake ita ce ta uku to asma'u ashiya'a sunaye ne na wasu abubba da kawai ake faɗar su lantu ba a taɓa yin su ba ba ma a taɓa yin su ba shi yasa a yace shi ba ma a taɓa yin su ba walan takuni ba ta kasance shi yasa wala sadiqin sai aka faɗa domin ka samu sadiqi ɗaya kawai ma ai ya isar ma samun shufa'a'u wannan yana da sauki ayu a samu shufa'a'u da yawa Eh, akwai wanda ba sadiqin ka bane amma zai ga wani abin da aka yi ma ya ji kamar ba haka ya so a yi ma ba ya ce a bari to Allah a bari eh to wannan an samu shafi'i kenan ta yi ma bayan ya ce a bari din ya ce to amma kai ma da naka laifin kai ma ka yi kaza ko bayan ya ce a bari yin abin da ake ma ka ga yayi shafa'ar amma amma shi wanda yake sadiki duk abin da kai shi yayi duk abin da ya kai kai to wannan shi ne sadiki wanda za a yi a komai ba shi da wani to ba su fa'a'un ba su samu wasu ne ya fi sauki daga samun sabiku a ƙur'ani akwai wasu kalmomi guda biyu wani lokacin akan kawo su mufradi wani lokacin a kawo su tasmiya wani lokacin a kawo su jami shi ne mashriqu da magharibu rabbul mashriqu wal magharib رب المشرقين ورب المغربين فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون أن كاوس مفرد رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أن كاوس رب المشرقين ورب المغربين أن كاوس فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم في ليس هكذا inda yake an kawo shi mafradin saboda ana nufin jihar inda rana take kudowa da inda rana take faduwa waje jan gabas ba wata gabas wadda take mu'ayyana ba ba ta ce gabas ba ba gabas ta arewa ba ba gabas ta kudu ba inda kuma aka ce magaribi inda rana take faduwa yamma ba wai lalle yamma ta tsakiya ko yamma ta arewa ko yamma ta kudu ba a yamman da ko ta ina ma magaribi ce da yamma ta arewa da yamma ta tsakiya da yamma ta kudu duk magaribi ce to shi yasa a nan sai a kawo mufradin a ce rabbul mashriq wal magharib in ko aka kawo jami'i rabbul mashariq wal magharib saboda cewa a kullum ita rana akwai inda take fitowa akwai kuma inda take faduwa inda ta fito yau ba nan ta fito jiya ba inda za ta fito gobe ba inda ta fito yau ne ba duk daga cewa dai daga barin gabas ne amma kullum akwai inda yake take fitowa haka nan haɗuwar ta ta inda ta faɗi jiya ba nan za ta faɗi yau ba ba kuma nan za ta faɗi gobe ba kullum akwai inda take faɗuwar ya bambanta to shi yasa sai a kawo shi jami'i tunda kullum sai shekara ta kewaye kwana ɗari uku da sittin da wani abu to shi yasa aka kawo dai inda kuma aka kawo ta ta rabbi mashriqai ne rabbi mashriqai ne rabbi maghribai wannan kuwa saboda cewa akwai mashriqu saiti akwai kuma mashriqu shitai akwai magharibu saiti akwai magharibu shitai akwai inda rana take faduwa ga sanyi akwai inda take faduwa lokacin bazara akwai inda take hudowa lokacin sanyi akwai inda take hudowa lokacin bazara eh, akwai daki da zai zama ga inda kofar sa take sai ka zo a wajen wata shida a shekara rana ba za ta shiga dakin ba amma in ta koma ɗaya ɓare kuma sai a ga kullum shiga take inda ya ƙarshen turare sai sai an ga ranar a ciki eh, to wannan saboda cewa akwai mashirƙai ne akwai kuma magaribai ne shi yasa aka yi tafiya to Rahman Rahim
أيضا في كل فصل أبنائي أي كنوا للصوت والشتاء eh,
ذات كل مولد ما أ- بلا آ- بلا عارض فلا بخير موئل eh. to للبلدة الجمع والبارة الجمع ملأ لملأ لملأ السنة آه، والبلدة الجمع للملأكي والبلدة الجمع للملأكي البارة الجمع ملأ السنة
آه، آه، جمع آخر الصلاة أحسن إخواني إلا كلمة أخواتي يؤمن آه.
مقالي في كل فصل to baya kaɗan za a sai wani cin da ke kafin wani wata abin da yasa wani lokacin mashiruku da magaribu ake kawo su guda a da yawa a ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadiruna aka ce mashariqi wuraren hugowa rana wani magaribi da wuraren da rana take faduwa to me yasa saboda sassaɓawa maɗali'in gurin da take fitowar
حيث أخرجه
to inda yake an kawo shi mufradi aka ce mashruku to ana nufin gabas ɓarin gabas an ce magariba ana nufin ɓarin yamma ba tare da duban cewa yamman ta tsakiya ko yamma ta arewa ko yamma ta kudu gabas ɗin ta tsakiya ko gabas ta arewa ko gabas ta- eh, ta kudu to a irin nan sai a ce mashruki rabbul mashruki wal magharibi la ilaha illa huwa fattahaisu wakila a nan sai aka kawo mashruku mufradi ba tare da an tasilanta ba ba tare da an jam'anta ba to in ko aka ce mashariki wal magharibi to sai ya zama sun ƙididdiga a wato ta'addida maɗali'in ta'addida maɗali'in saboda ƙididdigar maɗali'i guraren hudowar rana da guraren faɗuwarta shi ma wannan wato yana daga babin yi na ijazi ya ijazi ne inda zai ce wa magalibin to amma sai ya tsaya kan maɗali'in tunda in an san wajen hudowar ya ya sassaɓa ta wajen watsuwan ma na sassaɓawa wani lokacin za a ga rana tana fitowa daga gabas amma gabas ɗin ta arewa wani lokacin ta dawo gabas ta tsakiya take fitowa wani lokacin kuma sai a ga ta koma gabas ta kudu ko kamar yanzu kaga mu a nan rana ai tana ɓullo mana ne wajen gabas ta kudu ko to amma lokacin da yake ake damuna ta zo tsakiyar damuna sai a ga ta koma ma ƙarshen arewa ta koma ƙarshen arewa ah, tana ɓullowa ne gabas ta arewa to kuma haka ta ta tahowa dai tana sake dawowa har ta sake dawowa kudu ɗin ta sake komowa ta sake arewa haka take to kuma haka ma a wajen faduwa akwai sanda take faduwa a yamma ta tsakiya daidai akwai sanda za a ga faduwarta a yamma ne amma yamman ta arewa akwai sanda yake zai zama tana faduwa yamma ta kudu to shi yasa duban irin wannan ne yasa akan kawo jam'i a wani gurin a qur'ani a ce rabbul mashariqi wal magharibi to
أو سنة inda ko aka ce rabbul mashriqayn wa rabbul magharibayn aka kawo su da tasniya
حيث أخرجه وأنا لهم مشرق الصيف بمشرق الشتاء مغرب الصيف بمغرب الشتاء wajen da rana take fitowa wakacin bazara da inda take fitowa wakacin ya sanyi da inda take fitowa wakacin ya take faduwa wakacin bazara da inda take faduwa wakacin sanyi to
وأو a fuskokin keɓantar kowane waje daga ƙur'ani da abin da yake bima lahu da abin da ya tabbata gare shi bima lahu wa auzuhu kitasi kulli mawri'i bima lahu da abin da ya tabbata gare shi tura tura za a ganta da hairu mauki da kyakkyawan dacewa yadda ƙur'ani ya kawo bayani ko ina ya zama wanda ya kawo din ya dace a wannan wajen sai a ga wato in an bincika a ga abin ya fito fili wasu so za a ga sun ƙididdiga amma yadda ake kawo su ko yadda ake tafsirin su a waɗansu guraren sai a ga ya bambanta ita annabi musa sai a ga wani zai gata inda aka fara ta wani zai gata inda aka fara wani zai gata inda aka fara a surar kudahe wanda yake tana cikin surorin da yake an tsawaita kista isa annabi musa an fara ne daga inda aka yi magana da shi inda allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da shi wa halatta ka hadisi musa idan ra'a yaron faqala li ahlihim kusu wani wajen ana bayani sai a fara daga inda cewa an aike shi daga sanda aka aike shi zuwa ga fir'auna amma kamar suratul asir suratul qasas wanda ita ma tana cikin surorin da yake sun kawo kissa annabi Musa da tsawaitawa annan sai aka fara tun daga kafin ma a haifa annabi Musa abin da yake faruwa da su ne suka ati mubin nakru alayka min naba'i Musa fir'auna bil haqqi liqawmin ya'lamun inna